إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahalus sunna da jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 23 ga wata na sha'aban hijira shekara 1444 wanda ya dace da sha biyar ga watan uku 2023 yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha hudu cikin littafin sufa sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara har zuwa ga harama na muhammadu sadina al-albani darasi na goma sha hudu insha Allah muna cikin bayani na addu'o'i na buɗe sallah dole istifta mun yi ina ga addu'a hawa zuwa kala ta shida ko za mu tashi nau'i na bakwai na duka wannan wanda ya ambato mutum yana iya kawo wannan wani lokaci kuma wani lokaci ya kawo wata kana da dai zaɓi cikin duk abin da ya tabbata kana da zaɓi kada wata ka yi aiki da shi yanzu zai kawo nau'i a cikin sha biyu da ya kawo a nan yanzu za mu yi nau'i na bakwai kullum ce da duwa istifta bayan mutum ya yi kabbara ta harama ita ce farkon abin da mutum ke yi bayan ya yi ƙudurta niyya ya fuskanci ƙibla dama ya gabatar da niyyar shi zai ce Allahu akbar to bayan kabbara shiga sallah kenan abinda ake fara gabatarwa da shi irin waɗannan addu'o'i wata daga cikin wannan addu'o'i da aka ambata na bude sallah shine ce Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukuratan wa asila wannan addu'a استفتح به رجل من الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجبت لها فتحت لها أبواب سماء هنا رواية دا إمام مسلم يروته أك أبو عوانا أك إمام ترمزي دا أبو نعيم cikin dai addu'a ce tabbatatta abinda yake wannan lafazin wannan addu'a wani cikin sahabbai ya buɗe sallah ya yi waɗannan kalmomi na Allahu akbar kabira Allah shine mahi girma kuma alhamdulillah kathira godiya ta tabbata ga Allah godiya mai yawa wa subhanallahi bukuratan wa asila kuma tsarkake Allah tsarkaka ta tabbata ga Allah sahiya da marice wannan addu'a ce istaftaha bihi rajulun min as-sahaba wani mutum daga cikin sahabbai ya buɗe sallah da wannan addu'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam dan wata ruwaya ta Zubair ibn Mut'im ya ce annabi ya ji wannan mutumin iya wannan addu'a a cikin sallah ta nafila ce duk da ba hana akai ba ta sai manzon sallallahu alaihi wasallam sai yake ce ma wannan bawan Allah wanda yayi wannan kalamomi a wajen shiga sallah manzon ta ajibtu annabi ce kwarai na mamakin wannan addu'a me yasa ce futihat laha abwabu sama an bude ma wannan addu'a kohoyin sama ba kore kohoyin sama ka kenan tana cikin addu'o'i masu fadala masu muhimmanci lokacin da za ka buɗe sallah kana daga cikin addu'a da za ka zaɓa ƙarfi sai nau'i na takwas alhamdulillahi hamdan kasiran tsayiban mubarakan fi استفتح به رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت سني عشر ملكا أو ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها wannan ruwa ta imamu suna kawo na addu'a ya kawo wannan lafis duk da wannan ta zo a zamu ji da cikin azkarfin tasowa daga rukuni a nan wannan gami a wannan lafazi ya kawo ta cewa wani mutum ya zo buɗe sallah banda wancan da manzo Allah ce na yi mamakin wannan addu'a wanda aka buɗe ma ƙofofin sama shi kuma wani wani kuma mutum shi kuma ga abin da ya karanta shi kuma bayan kabbara ta harma ya ce alhamdulillah hamdan kasiran tsayibu mubarakan fi godiya ta tabbata ga Allah kuma godiya mai yawa kyawawa kyakkyawar godiya kuma mai albarka cikin wannan wannan godiya kalmomin da wani kalmar tauhidi kadai kenan sai manzon sallama sai yake cewa laqad ra'aytu 12 malakan yaftadirunaha na ga mala'ika goma sha biyu suna gaugawa rigayen-rigayen ɗokan wannan kalma cewa ni zan doke ta sama da ita wani ce a ni zan doke ta sama kowa iya sun doke wannan addu'a don ya kai ta sama gaugawa ana rigaye-rigaye gwagwarmayya waye zai rigaye wannan wajen ɗokan wannan addu'a ya yi sama da ita don muhimmancin abin da yake cikinta alhamdulillahi حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه bayan ka ce Allahu akbar sai ka ce alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ga yanda mala'iku suke gwagwarmaya wajen dokanta a nishi sama da ita sai eh ana ma'ana manzana ka ce ya ga mala'ika annabi ce ya ga annabi ya ga Allah gwada mishi malaku suna gwagwarmaya wajen kowa rigayar-rigayar ɗaukanta sai nau'i na tara cikin addu'o'in bude sallah duk da akwai kusanta sallar dare an yi ganta doguwa saboda kai ɗaya ne ba don an hana ba farilla ma akwai mamancin farilla da nafila kai ɗaya ne kasar da abin da kai rama ma yanzu ga wata nau'i na addu'ar bude sallah Allahumma lakal hamdu أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك cikin addu'o'i ne na buɗe sallah cewa Allahumma lakal hamd ya Allah kai kake ka cancanci godiya ta hakika lakal hamd kebanta Allah da nau'in godiya ta musamman anta nuru samawati wal ardi ma fihin Allah kai ne mai haska kasamai da kasai da mai haska kama duk wani abu da ke cikin sama kasa kala kai mana kai ne mai haska kashi haska kama shi walakal hamd Allah godiya ta tabbata gare ka ne an ta qayyumu samawati wa ardi man fihin Allah kai ne mai zartar ko tahiyal ko kula da samai da kasai da abin da ke cikin su na kai ne kai ne mai tahiyar da su walakar ham godiya ta tabbata gare ka ya Allah anta malikus samawati wal ard Allah kai ne mamallakin samai da kasai wa manfihin da duk abin da ke cikinsu da wanda suke cikinsu walakal hamdu godiya ta tabbata gare ka ya Allah antal haq Allah kai ne gaskiya ta hakika wa wa'duka haq alƙawarinka gaskiya ne ya Allah wa qawluka haq maganarka gaskiya ce ya Allah wa liqa'uka haq gamuwa da kai Allah gaskiya ne wal jannatu haq aljanna gaskiya ce wan naru haq kuma ita ma wuta gaskiya ce was sa'atu haq tashin kiyama gaskiya ne wannabiyun haq annabawa ma gaskiya ne wa muhammadun haq haka muhammadu gaskiya ne wani annabin Allah ne Allahumma laka aslamtu ya Allah gare ka ne mai kauya islam ke mai kauya wanda babu jahil da Allah yana haka abin da kace Allah shine islam islam lillah al-islam mai kauya kusa kai magana salam zaman lahiya duk da kalmar ba haka bace ba ya daga islam ya kauya ne magana salama ko da ba allama an islam mun kanta allama an islam mun ka salam ko allama an salam daban amma al-islam mai kauya ne zuwa ga Allah kenan he da Allah ya ce shi ne mana Allah laka aslamtu gare ka ne mai kauya wa alayka tawakkaltu Allah gare ka nake dogara wa bika amantu Allah da kai kurin da yin imani wa ilayka anabtu Allah gare ka nake mai da al'amari na wa bika khasamtu Allah da kai nake kusuma malan tattaunawa jayayya kan addini ina yi da abinda mana ka sabkar da shi naka da shi nake mana husuma jayayya mana nan baka jayayya da banza tattaunawa neman ka hujja kana yi da Qur'ani da maganar Allah kana Allah da hujjarka da kai nake husuma mana da abokin tattaunawa wa idan ka hakamta kuma Allah gare ka nake kai hukunci na kenan ina mai ina ina mai hukunci da abin da ka wani an tarabbuna Allah kai ne ubangijinmu wa ilayka al-masir Allah makoma zuwa gare ka take faghfir li ya Allah ka gafarta mini ma qaddamtu abinda na gabatar wanda ya huce kenan wa ma akhartu da abin da na jinkirta zama zai abin ban yi ba zai zo a gaba wa ma asrartu Allah ka gafarta min abin da na boye wa ma a'lantu da abin da na bayyana wa ma anta a'lamu bihi minni ya Allah ka gafarta min abin da kai ka san nayi yau na ma yau na mace ko san nayi ma abin da Allah kai ka san nayi laifin Allah gafarta mishi anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir Allah kai ne mai gabatarwa abin da ya kamata a yi a yanzu ko a jinkirtar Allah duk wannan aikin ka ne kai ka dace kai ne mai wannan ikon gabatarwa ko jinkirtarwa anta ilahi Allah kai ne abun bauta ta la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai Allah wala haula wala quwwata illa bik naga ta Hausa babu tsimi babu dabara magana malaman Hausa ba babu tsimi babu dabara ma'ana wani magana wajen malaman tafsirin kalmomi na hadisi cewa la haula ma'ana ba ni da wata dabara ta kauce masaɓan Allah bari iya da karan kaina in kauce ma abinda Allah bai so kuma wala kuwata kun babu ƙarhin ibadar Allah duka sai da taimakon ka Allah da taimakon Allah ya taimaka maka za ka kauce ma abinda Allah bai so kuma ita kanta bautar ta Allah baka damar yin ta irin taimakon Allah shi la haula wala quwwata illa billah ne ce illa bika inda magana ce cewa babu wani kari dabara babu wani karhi sai da taimakon ka Allah kidan bawa bai maka bai maka shi da kanshi da taimakon Allah barin saban ne zama ka nagari bin Allah ne kowanne iya bukatar taimakon Allah magana kenan ta nan yin wami ne ne idan mutum ya fahimci wannan adawoyi za ka ce sallah ko ibada bawa mai imani yana askanta ne a gaban Allah iya neman rahama da jinkan Allah matsayin shi na bawa kuma da neman fadala da neman kauce ma azabar Allah wannan shi nake ce ana ma Allah kirari eh kana ma Allah kirari ne da yabo shine kana wani kalmomi ne na yabo na kirari ga Allah kana jinkina ga Allah Allah kai ne mai kaza Allah kai ne mai kaza Allah kai ne mai kaza dinna akwai akwai aka ce akwai kirari ga Allah wannan ya san Allah ya yarda ba za ta ma ba gabatar kalmun su kadai sakan sa tuni ka shiga cikin yardar Allah subhanahu wataala kayin ma ka fara ruku'i da sujada ta kasa da Allah sai muhimmanci wannan kalmomi a wajen bude ibada kwarai akwai kirari kuma Allah na wace babu wanda ya san kirari kamar Allah babu wanda zai aibe shi kamar Allah ya Allah ya san yabo ya san aibe shi kwarai to sun kiran kalmomin kaga sai mun kada sai Allahumma lakal hamd anta nuru samawati wal ardi man fihim wa lakal hamd anta qayyimu samawati wal ardi man fihim wa lakal hamd anta maliku samawati wal ardi man fihim wa lakal hamd anta al haqq wa wa'duka haqq wa qawluka haqq ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاتمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك wannan ruwaya bukhari ya kata musulma kata da sauran wurare sai yake cewa albani ke magana albani ne wanda yake cewa wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi salati al-layl kal anwa'i al-atiya wannan doguwar addu'a annabi ya karanta ta a sallar dare kamar yadda za mu wasu addu'o'i da ya karanta a cikin sallar daren wanda za mu kawo su a gaba a nan ƙasa yake cewa wala yanfi zalik wa sharu'iyatuha fil fara'i aidan kama la yuqafa illa al imam kai la yutilu al mutami wannan din da an ce a sallar dare annabi yayi wai amma wai bai kore cewa an shar'anta ta a wata sallah hatta ta farilla abu ne a hili ba sai a nafila ba amma ce ban da liman don wannan addu'a ta ce liman za ka mutane kayan kawar gatun wani daga wata wannan liman ina gaskiya zai shiga zai shiga zai shiga gona ta mamu amma a kai sallar ta kama a cikin dare kai daya wannan amma dai a sallar liman ya hankali kai ce ya karanta ta a wata ruwa daban annabi ba cikin jami'a kai ta ba ba a gaita ta ba sai daban da liman amma kai mata kama daga sallah kai da ya kai kayanka sai ya ce cikin nau'i na goma zami insha Allah Allahumma rabba jabara'i wa mika'i wa israfi fatira samawati wal ardi عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم يا الله رب جبرائيل يا الله أبنجي جبرائيل وتجبريل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا الله كيني أبنجي جبرائيل لميكائيل وإسرافيل فاتر السماوات والأرض يا الله fatira zaka ce fatira ba fatira kana kiran Allah ne fatira samawati wal ard ya Allah makagin samai da kasai al fatir wanda shi fara halittar kirayen abin babu inda kai zan misali shi ya fara kai shi shine makai Allah kai ne makagin halittar samai da kasai alima da gaibi wa shahadat Allah kai ne masanin gaibu kuma da kenan kai ne masanin gaibu da hili anta tahkumu baina ibadika Allah kai kake hukunci tsakanin bayinka fima kanu fi yakhtalafun duk irin sabani da suke Allah kai kake raba mai gaskiya da mai ƙarya ihdini da haka Allah ka shirye da ni lim khutalifa fi min al-haqq bi idnak din da aka wani rikici Allah ina roƙonka ka shirye da ni da gaskiyar kai shirye da ni zuwa ga daidai da uzunin kai Allah ya zama toke duk da ka tabbatar kima da ya rikice Allah ka dora da kan daidai innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim Allah kai kake shirye da wanda kake so zuwa ga hanya mai kaka ruwa da ta musulun haka abuwa wa sai nau'i na sha ɗaya cikin wannan duk yasa a salar dare a salar dare kiransu kana yi kabbiru ashara wa yi hamdu ashara wa yi sabbiyu ashara wa yi hallilu ashara wa yi sadafiru ashara wa yi kuru allahumma kafirli wa hadini wa ruzukuni wa afini ashara shi wa ya ƙulu allahumma inni a'udhu bika min ad-dhiq yawm al-hisab shi ma ashara wannan sallar dare ce yana Allahu akbar Allahu akbar ya kawo goma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kawo goma subhanallah subhanallah subhanallah kawo goma la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kawo goma astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kawo goma kowanne wannan yayi goma goma kaga zamu ce wajen guda biyar ko kalmomin biyar ne kabbara tahmidi tasbihi tahlili da istighfari ko ce yayi goma goma kuma sai ce Allahumma ghafirli Allah ka gafarta min wahdini Allah ka shiryar da ni warzuqni Allah ka arzuta ni wa'afini Allah ka ban lafiya nan lafiya ba ta garki ba duk wani matsala Allah ya baka shine afini duk wani Allah kamar lafiya duk wani abu da matsala Allah karɓar da shi shi ma ya yi goma la magafirni wa hadini wa ruzuquni wa afini ya goma bai kare ba ko ta Allah man ya a'udhu baka min ad-dhiqi yawm al-hisab Allah man ya a'udhu baka min ad-dhiqi yawm al-hisab ya goma shi ma to kan fara karatun sallah nan ma'ana dai ka san kafara dama an san takabiri girmama Allah godiya ga Allah tsarkake Allah kalmar tauhidi la ilaha illallah da astaghfirullah astaghfirullah sai kuma Allahumma ghafirli Allah ka gafarta mini wa hadini ka shiryar da ni warzuqni ka arzutani wa afini ka bani lafiya Allahumma inni a'udhu bika min adh-dhiq yawm al-hisab Allah ina neman tsari a wajenka ka kare ni daga kunci na ranar tashi kiyama ranar hisabi kenan ranar bincike wannan nau'i ne guda daga cikin nau'ika da yake karantawa a cikin sallar dare sai Allah ta shabi ga ta ƙarshe da kika nan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar zulma lakuti wal jabaruti wal kibriya والعزم ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعزمة bayan kabara uku Allah ma'abucin mulki cikakken mulki mai abin da ya so jabbar ma'abucin girma a hausa al'azim da alkabir suna da kalma kusan yawanci kun mai girma amma akwai bambanci ma'ana gaske magana hasa ta bata kirki bace da yawa amma dai akwai bambanci a larabci al'azim al-kabir amma a wasu kun da mai girma dukkan nau'in da ma'anar Allah mai girma ne Allah wa wannan yanzu kenan muna cikin babe mun zo karshen lokacin da mutum zumi dai maganar daman fuskantar kibla an kare duk ana magana sallah ce na manzan da manzan Allah ya sallah shi tun daga kabbara har zuwa harba mun ji dai yanda fuskantar alƙibla take mun ji yanda niyya take dai ba ta da wani karatu ai niyya aikin zuciya ne hatta a wajen malaman fiqh magabata babu wanda ya tsara mana lafazin niyya na wayatu kaza na wayatu kaza ko alwala ko wanka ko sallah babu inda aka kawo na wayatu kaza ko ada ko kadai kurin sallah zaman kanta take a farilla take farilla ce nafila zaman kanta take haka ada ice za ka yi a lokaci ramuwa ce lokacin ta ke baka matsayi kuma yi bayani cewa a ta sallah da ake mata sunan ma'anar ƙada'u ce ramuwa kai kurin mai sallah za ka misali sallah a zuhur ko la'asar ko sallama ka mance ka zo lokaci ya huce mantuwa ko barci dan su ne uzuri na shari'a mantuwa da barci kurin ka zo kurin za ka yi niyyar tsalla wannan a zuhur la'asar ce kurin za ka yi niyyar tsalla ba ruwanka da wani kaza ko dawo kurin za ka yi niyyar tsalla a zuhur sanar sanar sanar ya ce wata ruwa wanda ya mance tsalla lokacin da ya tara shi lokacin shi ko lokacin ya wuta kai shi ne naka ke ba zan baka bukatar ka ce a dawo ko ka dawo ramuwa ko a dawo ce to suke nan ka ƙare niyya ka yi kafara ta harama kuma kayan a fara karatun sallah shi ne ake wannan addu'o'i da muka ambata a nan wajen adda daban-daban wajen goma sha biyu sai ka zaɓi wadda ta maka kuka ka canzawa abin abin da ya yi ka canzawa nan wata ranka yi wannan wata ranka yi wancan ya yi amma ko dai ka ɗauka da ka yi wannan shi ne addu'a ta kuma muna kullum jin hankalin masu ganin ɗan akakar da wani ta yace baka ba a yi wannan korin ba a yi kuskure na bice ba a yi ba annabi ne bai ce ba a yi ba maliki ba ne maliki bai ce ba a yi ba kana nan maliki ya ce imam malik rahimah wallah a wajen shi yin wannan addu'a ta budu sallah mustahabi ce ma ba magana makaruri ba mustahabi ce wanda imam malik masu ce ba a yi wasu daga cikin malikawa ba maliki ba malik tabbata ya tabbatar da ita kuma ya ce ma mustahabi ce sai yanzu za mu shiga alƙira'a masa'alar karatu a sallah tun an kare shi wadanzu kuma yanzu shi karatu sai ya ce sun makana sallallahu alaihi wasallam ya sta'izu billahi ta'ala fayaku bayan kabara bayan budada bude sallah kuma annabi sallallahu yana neman tsari a wajen Allah kahin ya fara karatun Qur'ani daga umarnin Allah subhanahu wataala ta da karatun Qur'an su zai da tasbillah da sunan zuku tasbillah magana umarnin Allah na ko da karatun Qur'an su tasbillah ka nemi tsarin Allah to yanzu yaya annabi ke nemi tsarin wannan na hatta lafazin da wani lafazi ne za ka yi ta'awudu ba za ka yi wani zaɓa sanka yaya yanzu sai ya kawo maka lafazi wanda ya tabbata a sunna kayan kawara karatu za ka yi a'uzu billahi mina shaitanu raji min hamzihi wa nafahihi wa nafsihi wannan nau'in na ta'awuz a wajen fara karatu a cikin sallah wa kana a hayanan wani lokaci yakan ƙara أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه هاي ده من ديبا wanda karshe cikin ruwan gali na albani inda mai albani mai taƙiƙi ruwan gali ya kawo wannan mas'ala ya yi safawi da dama karatu na musamman ya yi kan binciken nau'in ta'awuz wanda ya tabbatar da ƙanan salama yadda annabi ke yin ta'awuz ke shi ya kama ganganu da dama da ruwayoyi wanda su tabbatar suka ture da wani kuskure dai abin da ya ne takattan magana cikin ruwan dalili ba tattara manganin gaba daya ya ce ta'awuz nau'i uku ta tabbata nau'i uku na ta'awuz imma ka yi a'uzu billahi min shaitan rajim min hamzihi wa nafihihi wa nafsi ka nau'i guda kenan ko ko a uzu billahi sami'il alimi minash shaitanir rajim kadai ko a uzu billahi sami'il alimi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi kun gane iri uku ne iri uku ne mahi gajarta a uzu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi amma gajarta wannan ne a uzu billahi sami'il alimi من الشيطان الرجيم شيني متى قدرت نبي شي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لو نبي نوكو غبان ايه كما اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه انا me kuka lura babu wanda muka saba yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuna fara karatu a cikin kun babu alfani rahimahullah ya kama ganu ce hatta malamai su kawo ruwaya ba ruwa da ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana farawa kurin da uzbillahi minash shaitanir kadai annabi bai takaitawa akan haka imma mahi gadatar a'udhu billahi samii'il alim ko kaza na na mai kari akan nan kuma kasa bai samii'il alim saka gajeran a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim sai kuma har karatun ka akalla ko a'udhu billahi min ba ba sami alim ba ba sami alim kuna irin tamu da muka saba yi amma ƙara min hamzihi wa nafkhi wa nafsi a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhi wa nafsi doguwar أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه wannan koda mutum zai karanta ƙur'ani haka su ne awuzin da ya yi koda alaramma ne zai gabatar da ƙira'a ya yi ɗayan wannan ukun su suka yi zama garanti tabbas daga nan sallasan mai gajarta a uzubillahi sami'il alimi mina shaitan rajim ta biyu a uzubillahi mina shaitan rajim min hamzihi ونفخه ونفسه دوكور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه سنة كيفية تعوزي أوجه كراتو القرآن كو أسلى كو بأسلى والله أعلم آمين sai yanzu bayan ya mana magana sai ya maka sun ma ya ƙara'u na misal kaɗan ƙarin bayan cikin ruwa algali ƙwarai ya yi takarijin kokarin magana cikin rawar gari sai yanzu ce summa yanzu kenan bayan kayi ta'awuzi sai mi sai fatiha ko sai ita kuma fatiha abinda yake magana mahikari tana ɗaya daga cikin ayoyi bakwai don da fata suka tafi na alhamdulillah bismillah ɗaya ce cikin ayoyi bakwai na fatar da kitab na alhamdulillah rabbil alamin duk da maganganu kuma ruwawi ne tabbatattu ibn musallama annabi sallallahu iya cewa idza qara'atum al-fatat al-kitab faqra'u bismillah ar-rahman fa inna hidayata dan za ku da alhamdulillah annabi to kun da bismillah bismillah ɗaya cikin ayoyin ne ɗaya ce cikin ayoyin ta sai mai kan da kaga da kira hafs sai ga bismillah ar-rahman sai ka sa ɗaya a kira hafs masu abun na na madina bismillah rahman rahim an sa aya daya bismillah ɗaya ta ciki ayon fatiha ma koyi masu ganin cewa to ga shi da abin da ke canza nan ya ce kenan za ka ce bismillah rahman rahim sai ta wala ya ji haru biha amma bayin ta a bayyane yawan wanda ya karanci bulugul maram harkokin shi daga abin kama akwai rikici kan mas'alar bismillah a harkon karatu hadith bin hajar rahimahullah ya kawo ruwayoyi na ce annabi salama daga anas bin malik anas bin malik duka ruwayoyin kusan nashi cewa anas salama yana bude sallah da alhamdulillahi rabbil alamin ruwa farko da ya kawo iya bude sallah da alhamdulillah rabbil alamin haka ce abubakar umar suna budewa da alhamdulillah rabbil alamin kaga nan me ji za kenan ba sa budewa da bismillahir rahmanir rahim sai shi ya ka kuma ruwaya ibn hajar sai ta yi wala jaharuna biha ba sa bayyanawa kaga idan ya ce maka suna bulalu kenan kan babu nan babu bismillah ko nan kuma yace bismillah rahman suna suna kaza bismillah amma bisa bayyana ka bisa bayyana alhamdulillah rahman bisa bayyana ta bisa bisa bayyana wani kenan akwai ta bayyana wace bisa ne ya kawo ta ruwaya yace wa kanu suruna biha sai ke cewa ala zalik sharrin hajar yace akan lafazin karshe da ya kawo wa kanu suruna biha ita a kan wannan lafazin ƙarshe da ya kawo za a ɗauki sauran ruwayoyi na baya da wanda ya kawo an buɗe da hannu ba a mutu bismillah ba da wanda ya kawo ba a bayyanawa ya ce wannan lafazin ƙarshe da ya kawo shi ne abin da za a ɗauka kenan akwai bismillah bayyanawa ce ba sa yi haka ne kuma shi da sai magana har kenan ce abin da yake zama zahiri cewa mutum irin wanda ta'awuz da bismillah duka ba a bayyana su kuma ne ya magani duk wani rikici da masu ganin mazhabar da ba a yi daga nan za ta yi a guda gaba daya liman ya yi ta'awuzi ya kabbara allahu akbar a'udhu billahi samina alimi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai alhamdulillahi rabbil alamin kun zai wannan shi ka magana fikihun cewa ba a bayyanawa amma akwai ta'awuzi akwai bismillah amma bayyanawa ce ba wannan kamar da irin imamu shafi ne ga cewa ma bayyanawa ma kai wata abu huraira cewa ba lahi bace ba duk suna kawo ya kawo ruwaya kuma ta tabbata wanda abu huraira ya yi sallah da jama'a limanci kuma ya bayyana da bismillahir rahmanir ko ya ji irin su albani masu bincike masu suna cewa a nan abin da za a ɗauka abu huraira ya ce islam da manzo Allah sallah to amma akwai ai karantarwa kamar da Anas bin Malik wata rana adatar sallar gawa bo yake wannan Anas bin Malik cikin sahih Bukhari sai sallar gawa sai he bayyana ko ya je kan ta fata ta kitab daga ta alhamdu ya kabbara fata ta kitab yace innama sana'atu hada li ta'lamu annaha sunnah nayi haka na bayyana don ku san karanta fatiha sallar gawa sunna ce ka kenan asalin koya yake kenan mutum da wasu sabi zai iya bayyana wani abin don zaman karantarwa amma abin da ya yi a yi a yi ta aboyan shi ya yi fita daga cikin duk wata shuba kuna karantar da mu a sallar gawa ma akwai alhamdu tabbas kabbara hudu sallar gawa kabbara horko bayan kayi wacce allahu akbar za karanta fatiha cikakka wanda kan ce akan jinada na albani na mawalla har ma ce hadda sura yakan karanta yakan karanta hadda sura ba fatiha amma akalla a samu fatiha a cikin wannan sallah bayan fatiha kabara ta biyu alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ƙarshe ha ba mi magana abinda aka ce ma ana yi ko sunna ce kace bisa ka kawa ko ya kawo maka ba ta ko da kuma ta tare da fiki ko ta ko ba ta da ba ta ko mafiki ko ta ko ba ta ba amma a sunna ce akwai ta ko ta da Qur'an shi me yasa kamar bani ka magana cewa kamar ana ana sai ka magana saboda asali ana magana sallah an ba fatiha babu sallah alkashin wannan ya ce kin babu sallah ma kaji magana kenan kai mai san cewa shiga nesa kenan kai kabbara farko kai fatatul kitab kai alhamdu kabbara ta biyu kai salatu ibrahimiya kabbara ta uku addu'i addu'i Allahumma kafil hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa zakarina wa unsana duka dai wannan kai kuma kai ta ta hudu kuma kai ka addu'a akalla kenan dai an samu fatiha an samu salatu ibrahimiya a raka'a biyu kabbara ta biyu ta karshe su ake yin addu'o'i a ciki yanzu dai nan ya karantar da kai da ta'awuzi da bismillah kuma sai alqira'atu ayatan aya sai shi kuma karatun na sallah ana so a yi daki-daki aya bayan aya ba a gwanin kira'a kudajen kira'a gam aya biyu uku ana hucewa ya saba masunna yace summa yaqra'u al-fatiha fatiha wa yaqta'uha ayatan aya daban ce sai karanta fatiha ta kitab amma ya rika yanke ta aya bayan aya bismillahir rahmanir rahim summa yake ka tsaya haka wuce summa yaqul alhamdulillahi rabbil alamin summa yake kuma ka tsaya nan sun mai kudu kuma yaka ce arrahmanun rahim sun mai kudu kuma yaka tsaya sun mai kudu kuma yaka ce maliki yomiddin ka tsaya wa haka za ila akhir sura aya aya ake tsayawa yace wa kadhalika kanat qira'atuhu kulluha haka karatun manzon Allah ke duka karatun shi da sallah aya aya yake bai haɗe ayoyi yace yaqifu ala rusul ayi yana tsayawa akan kan kowace aya wala yasilha bima ba'da bai hada wata aya da wata aya ta bayanta ƙasa albani ya yi magana ƙalƙashin wannan ruwaya wa ƙal wali hadal hadith turukun kasira wannan hadisi yana da hanyoyi da dama ya ce wa huwa asalin fi hadar ba wannan shi ne asali akan wannan matsala ta karatu daki-daki aya-aya sun maƙar sai ya ce shi ma iyaka magana ta abu amur adani na magabata ya ce wa kana jama'atun minan a'immatu salifin wal ƙurra al-madin تستحبون القطع على الآيات وإن تعلق بعضهن وإن تعلق بعضهن ببعض يجي جماعة تسلف مقباتا هركو دماسو كاراتو قراء نهركو suka huce suna mustahabban da ana so a rika yanki aya kowace aya a tsaya ƙarshenta ko da ayar tana da ma'ana guda da aya ta bayanta kaka ce don ma'ana ka gama su a tsaya inda ka ce ka tsaya aya ka mata kulut da shi kuma albanin mola sai ke cewa kalkashin wannan magana ya ce wa hadi sunnatu a'ara da anha jamhurul qura fi hadi al'azman fadalan an ghairihim albani ka ce kuma na ce wannan sunna ta tsayawa aya bayan aya a arat ana jimul ƙura mahi yawa gari majority mahi yawa na ƙura'an sun kawo da kai ba ruwansu da ita ya ce a wannan zamani dai abin haka yake wani mazai ga ayoyi gaba sura gaba ɗaya gaba ta don wasu guda don shi guda daga masura jijin ya daga bata ana kabara masha Allah masha Allah zai da ya buge mutane ya samu abin karatun suna ya ce fadalan an kai to ce idan ƙora na to ina ga sauran mb sai malaman kira a masananin wannan suna ba ruwa sai sun kauce mata kenan wannan iya su kunya karantar da kai cewa karatun sallah ko ba a sallah ba karatun ƙur'ani a tsaya aya daki-daki a tsaya kan aya a bar gama aya biyu uku shi ne abinda yake so ya karantar da kai a nan ya ce wa kanan taratan in kuma sama kenan nasu wa kanan taratan ya ƙara kuma maliki yomin din maimakon maliki yomin din ya ce maliki yomin din duka aiki a cikin wannan shi ne abinda ya taba cikin ƙarawar da ba sai yanzu rukunin ya tulfatiya wa fada'iluha na kuma maka babu zai ga maka ita wannan fatiha ake a karanta cewa rukuni ce cikin rukunin sallah kuma zai ga maka fadaruli fadala da take cikin wannan sura ta fatiha ta kitab وكان يعزم من شأن هذه السورة فكان يقول أنه صلى الله عليه وسلم ينا جرم مع شأن ون سورة فاتحة الكتاب هل يكنشي لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فساعدة وفي لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب وتارة يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام eh cikin kalmomi na ba wannan sura matsayi mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata babu sallah liman lam yaqra fiya ga wanda babu sallah ga wanda bai karanta ba a cikin sallar bai karanta ba fatihatul kitab fasa'ida da abin da ya karu a samanta nan karanta ana wakil ba fatiha wannan duk da zamu ga wasu ruwayoyi har shar'anta don kaka ɗauka fatiya ce ta kaɗai akwai sura sama za mu ga ita wannan sura karanta ta wajibi ne ko wajibi ba za mu gina gaba insha Allah duk da cewa dai ba wajibi ba ne ba sai a wani lafazi sai ba zana sanar ke cewa dona ruwa ya bukhari ya kama musulmi kan sanar wurare ya ce la ta jizi usalatu sallah ba ta yi ba a yanzu can can ita lasa babu sallah ya ta ce a ba ta cika bane ba kaza kamala ce ya ce la ta juzu kira ba ta ba ba ta yi ba kamar la ta juzu kira sallar ba ta yi ba kuma sallah ba ta yi ba sallar da mutum la ya karar rujun fiya bi ta duk sallar da mutum bai kan fata ta ba sallah ba ta yi ba ina karar rujun don wani da ba ba da ni ba amma ce nan rijaya zuwa ne kuma kenan sallar mutumin da bai kan ta fata ta ba sallar ba ta yi ba wata da wani lokaci yakan ce man salla salatan duk wanda ya sallaci wata salla lam ya kara fiya bi fatiha til kitab bai karanta ba fatiha a cikin wannan salla fa hiya khidajun wannan salla ragagga ce ragagga ce na kasace ce kasace ce ya shafa tafsirin gairu tamam ba cikakka ba ce ke salla ba ta cika ba duk da cewa ta jizu da kanta ma cin cikan rashin yi ne gaba daya don an ta khidaj gama an ta abin da kan bari sabu da abin da yake da halitta ba ta cika ba sannan kamar ya kaci kalmar cewa sallar dai na isa ba ta cika ba wa yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allah tabaaraka wa ta'ala asamtu salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'a Zan sallallahu alaihi wasallam yace nan gashin ya ce hadisi kudusi Allah mai girma da buwaya ya ce na raba sallah tsakanin ni da bawana nan cacen iya daga cikin sunan fatar da kitab a sallah don iya ne sallah ɗani manan fatar da kitab shi na ƙasa ya muka bayani ya ani alfatiha huwa min tsalatul kulli wa radatul juz' ta'ziman dan an ka fatiha wani yankin sallah na kake sallah amma ana ne ana nin fatiha kamar da ce na raba fatiha ma'ana magana tsakanin ni da bawana lokacin da yake karanta fatiha Allah ya raba abin da ke cikinta tsakanin shi da bawon shi sai ta yi fanisifu hali ce na raba ta gida biyu fata ta kitab wani ɓangaren ta fanisifu hali Allah ce wani ɓangaren ta Allah ce nawa ne wani sifu hali abdi wani rabin rabi nawa rabi na bawana kuma daga tabbatarwa wali abdi masu bawana iya abin da ya tambaya an bashi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iqra'u ku yi karatu yaqulu al-abd lokacin da bawa zai ce alhamdulillahi rabbil alamin ga abin da Allah ke cewa an ce wannan iya daga cikin abin da ke sa wa bawa kawo tsoron kaskantar da kai na kana gaban Allah na cewa kaman kana tattauna wanda kan kai da Allah a wannan iya kantar da kai lokacin da kake sallah kana gaban Allah ne kuma kana tattaunawa da shi kai tsaye kana magana iya baka amsa wani ya sa mutum shi'urikin girmama abin ga halin da kake ciki kana gaban Allah ne kuma kana tattaunawa da kai da Allah malicinka sarta sallah wuri ne na munajati wurin da bawa ke samun kusanci kai tsaye da Allah subhanahu wata'ala mun karanta a baya da lokacin da bawa ya kabbara ta harama Allah yana fuskantar wannan bawa kai tsaye matuƙa bawa bai waiwaya da ka waiwaya shi ma Allah ya barka kenan wannan ya kantar da kai kenan samun nutsuwa a wannan wuri kana kalma ne kana magana tsakanin kai da Allah kai an ce shi ba wata ce Allahu akbar wani contact da kai tsaye tsakanin kai da Allah kuma kai tsaye tsakanin ba wani kowa kai tsaye ba wani mala'ika ma tsakanin kai da Allah kai tsaye ne kuma ba wani mala'ika ma kai tsaye tsakanin kai da Allah contact alaka Allah subhanahu wataala ce lokacin da bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin yaqulu Allah ta'ala hamadani 'abdi kana ce alhamdulillah rabbil alamin sai Allah mai girma da buwaya zai ce hamadani abdi bawa na ya gode ni wa yaqulu al-abd bawa iya cewa ar-rahmanur rahim shi kuma yaqulu Allah ta'ala Allah mai girma shi kuma zai ce ma bawa iya ce ar-rahmanur rahim Allah zai ce asna alayya abdi bawa na ya yabe ni wa ya ƙulu al'abd bawa yana cewa maliki yau middi shi kuma Allah ya ƙulu lahu ta'ala Allah na zama da ba shi kuma zai ce majalar ni abdi bawa na ya girmama ni ya ƙulu abdi lokacin bawa iya cewa iyaka na abudu wa iyaka na sta'in ƙala Allah zai ce fa hadhihi baini wa baina abdi wa li abdi masu wa'annan kalmomi da ya karanta wannan wata kalma ce tsakanin ni da bawa na ne iyyaka na'budu Allah kai kadai nake bauta kuma wa iyyaka nasta'in kuma Allah kai kadai nake neman taimakon agajinka Allah zai ce wannan tsakanin ni da bawa na ne cikin bawon nawa wali abdi masu al abin da ya tambaya an bashi kenan ya sami taimakon na Allah yaqulu al abd lokacin da bawa zai ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال Allah zai ce fa haula'i al'abdi wa'annan kalmomi duka na bawa na ne Allah nan bawa ya roki ihdina sirat al-mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya mai kanka sirat allazina an'amta alaihim hanyar wanda ka musu ni'ima ya Allah amma a lokaci guda غير المغضوب عليهم ولا الضالين banda wanda kai kushi da su da batattu kuma ta ma yahudawa ganin sun sani sun take da su nasarin dama akan jahilci ake bandin mai irin wannan halin da ɗaya ne wanda ya san gaskiya ya take ta shi batacce kuma dama da wanda yake dama abin akan rudu ba kan hujja ba ta kenan nasara idan kai wannan kalma Allah zai ce fa haula li abdi wa'annan kalmomi na bawa na ne dan duka roƙo ne addu'a ce bawaye duka addu'a ce kai kuma Allah ce wali abdi ma sa'al bawa na abin da ya tambaya an bashi wannan shine muhimmancin kenan mutum lokacin da yake sallah in ya sana da haka iya ba shi shukurikin samun nutsuwa yana ganawa ne tsakanin shi da Allah mahallin subhanahu wata'ala muna bayani akan matsayin wannan sura wa kana yaqul anasa da samina cewa ma anzalallahu azza wa jalla fi at-taurati wala fi al-injil mithl umm al-qur'an وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أنا سلزم إياه شوى ما أنزل الله في التوراة لا في الإنجيل ألا بسبب كربة وان أبو كو التوراة كو أتكي إنجيل بسبب كربة وان أبو كمر ديني دا أم القرآن بابا كمان إتا ألا ديني بسبب كربة وان أبو كمان إتا ina masu ganin akwai wani abu ba ma fata da duka ma ƙur'anin ta yi shi masu ta zarfati ta ƙur'ani amma ba dubu ba dubu ba ta dai shin ta ba ta musulma ba shi da iya magana daidai ma Allah bai sabkar da wani abu daga sama daidai da alfatar daga sama su kuma gaba ɗaya ƙur'anin ɗungum gaba ɗaya ba daidai ba ta fi ba ɗaya ba don marshin kuma har dubu shi da wani amma ta haka sanar ana ko rubu ƙwarai akwai rashin hankali Allah shaida mu da kwaro ya ce kenan Allah ko a taura ko injil bai sabakar ba da wani abu kamar umar ƙura'an ita ce mai suna saba al-masani sunanta ne wal ƙura'an azim da ke ba ita kasar suna gaba ɗaya ma ƙura'an azim sunan fatiya ne allazi utitu wanda aka baka shi ina ga lokaci ya zo Allah kai mu darasi daga insha Allah Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته